والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيره الله من بين الورى اجمعين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين باهك ان uwa na cikin wannan ikwal mai albarka iyayenmu da suke zazzauna a wannan waje da abokaninmu ɗalibai maza da mata ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku baki ɗaya ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 28 ga watan zulka'ada wata na goma sha ɗaya a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya mara adadi mara misali wanda da yardan shi da tsarawan shi da izinin shi da ganin dama shi da kaddarawan shi da sauƙaƙewan shi muka tattaru a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka a ƙarƙashin gayyata da biro islamic na wannan ekol yayi kamar yadda aka saba lokaci zuwa lokaci ana shirya irin wannan karatuttuka ina mai budewa da addu'a ga wato gaba ɗayan jagorori na wannan ekol tun daga mesele provisor zuwa ga sirbayyan da sansar da sauransu da dukkanin malamai waɗanda suke kulawa da tafiyar da karatuttuka a wannan ikwal ina yi masu addu'a da fatan alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka domin sanannen abu ne cewa sai tare da haɗin kai da yarda da kamawa ta jagorori sannan wa'annan wato tsare-tsare suke gudana Allah ta'ala ya kama musu cikin al'amuransu Allah ya dafa musu cikin al'amuransu Allah ya haskaka musu cikin rayuwarsu Allah Ubangiji ya ƙara masu haske na ilimi da basira da ƙwazo da himma da kuma riƙe amanar da aka ba su ta ‘ya'yan musulmi. Allah taimake su su gama da iskan duniya lahiya. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin wanda ya samu halartarwa wannan waje mai albarka, Allah ta'ala ya sanya ma rayuwar shi haske da albarka. waɗanda suke karance-karance na boko Allah ta'ala ya sa su karanto alkhairi ubangiji Allah ta'ala ya dafa masu ya kama masu ya ƙara masu basira masu ganin duhu in ana explike Allah ka sa su ɗora ganin haske wanda ba su ganewa Allah ka sa su ɗora ganewa wannan jiha tamu ta maraɗi ubangiji Allah ta'ala ya bulalo ya shatato ya takako ya mako ya kwalalo ruwan albarka a cikinta wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ta'ala ya ƙara mata alkhairi da albarka jagororinmu tun daga A hazzad ubangiji Allah ta'ala ya zama tare da su Allah ya kama masu ya dahwa masu idan sun je kaucewa ko tuntuɓe Allah ya kwaɓe su Allah Ubangiji ya sa duk lokacin da suka so su gwabci Allah ya dawo da su akan turba duk abin da zai zama alkhairi ga al'ummar ƙasa talakawa bayan Allah Allah ya cilasta su su aikata shi ko da zukatansu ba su so duk abin da zai zama sharri da matsala ga 'yan ƙasa Allah ta'ala ya hana su aikatawa Allah kai ya kawo musu wannan tunanin a cikin zukatansu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki jagororinmu na bari riki da na galgajiya ya Allah ta'ala ka taimake su ka ƙara masu adalci da son gaskiya da ƙaunar Allah da annabin Allah da ƙaunar musulunci ya Allah ka ɗora su akan tafarki wanda yake mai bullewa ya Allah ka kwaɓe su game da sharrin shaidanu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka taimake mu cikin rayuwarmu gabaki ɗaya ka kama mamu ka dahwa mamu ka agaza mamu ka sauƙaƙe mamu Allah ka tarfa magarinmu nono Allah ka mamu gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa ya Allah ta'ala ka tunkuɗa mutan mu ta tafi da kyau ya Allah ta'ala ta'ala ka sa hannu cikin al'amuranmu, ya Allah muna roƙonka ka ƙara mamu lahiya da abin da lahiya za ta ci, ƙasanmu ta Nijar akwai masu ƙulle-ƙulle a wajen su kawo mamu matsala ko sharri ko kashe-kashe ko fitintunu ko tashin hankali ko rigingimu ko karamniya ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki duk wanda yake haka ka san shi kuma ka san inda yake in mai shiriwa ne Allah ka gaggauta shiryar da shi in kuma baka kaddara mai shiriwa ba Allah ka kwabe shi ka zace shi ka tullo mai kunkun masiha daga sama ya taushe shi ya Allah ka sako saniya makamniyar saniya ta bala'i ta zo ta tunne shi ya Allah ka sa yi kutubusu da mugun abu duk inda ya tsugunna ko ya zauna dan ya kulla shari'a kasan mu ta Niger ko ya kulla makirci ubangiji Allah ka tullo wani balbalin bala'i ya murkushe shi Allah ta'ala masu kulla mamu makirci da sharri masu son su ga mun shiga matsala a wannan kasa ta mu ta Niger ya Allah kai ne mai saba mai kasa mai kowa mai komi ya Allah mun damka su ga hannunka kai masu damka dambun ba'u ubangiji Allah ka hada su da ciwon da ba su iya dauka ya Allah ka rikita su su ya Allah ka haukata su ya Allah ka tarwatsa tunaninsu ya Allah ka lalata kwakwalansu ya Allah ka aza mashi cutar lamusasa ya Allah ka sa su yi mutuwar zana ya Allah muna roƙon ka duk wani bala'i duk inda wani bala'i da kata'i da jafa'i da tsiya da mugun abu da jaraba da musiba ke kwana Allah ka daddabo su ka karkato su zuwa gare su ya Allah ka hada masa hadarin bala'i ya Allah ka hada gizagizan mugun abin dan ka sauka kan mata da ruwan bala'i da mugun abu da Allah duk mutumin da baya son mu zauna lahiya Allah kaka zaunar da shi lahiya wannan ƙasa ta mu ta Niger tun daga sama har ƙasa duk mutumin da samun matsayi a gare shi rahama ce alheri ne jin daɗi ne ci gaba ne Allah ka ƙara mai matsayi ka ƙara mai lahiya ka ƙara mai ƙwazo da himma duk mutumin da samun matsayi a gare shi jaraba ce matsala ce fitina ce cutarwa ce kuntatawa ce Allah in ka riga ka bashi matsayin Allah ka kwace kayanka in kuma baka bashi ba Allah kakka bashi duk yanda yake fitina yana nema Allah ka hana mashi ka tausaya mashi ka hana shi ya Allah muna roƙonka duk mutumin da zai samu matsayi a cikin Niger ɗan Niger shi shiga takura da kunci da matsala da musguna Allah kakka bashi da rahamaka in ka bashi Allah ka kwashi duk mutumin da zai samu matsayi a cikin Niger ɗan Niger su samu walwala da farin ciki da jin daɗi da ci gaba a samu alkhairai sun fulfugo Allah ta'ala ka bashi idan bai da matsayi Allah ka bashi matsayi idan talaka ne Allah ka arzuta shi idan dan ƙauye ne Allah ka maido shi birni idan dan birni ne Allah ka kawo shi gaba gaba idan shi yana cikin harhulla Allah ka maida shi baka hulla ko canwa ko ja ko baka ko rodu rodi ya Allah muna roƙonka idan ba kowa bane shi Allah ka maida shi kowa Allah ka daddabka madafan iko ga hannun shi ya samu zartarwa da gudanarwa a samu walwala da jin daɗi wanda kuma zai samu ci gaba zai samu matsayi kasan mu ta Nijar ta samu tangarda a shiga matsala a shiga takura a shiga kunci abubuwa su dami abu matsaloli su yawaita ya kama mu cikas da ci baya ya Allah kakka bashi matsayin nan idan ka riga ka bashi Allah ka kwace kayanka idan mai karhi ne Allah ka raunatar da shi idan mai rauni ne Allah ka kara mashi rauni idan idan wata wata hulla ce jahara ko baka Allah ka maida shi ma ba hullai kwata kwata kuma ka aza mai sanko ya Allah idan dan birni ne Allah ka maida shi ƙauye in ɗan ƙauye ne Allah ka bar shi can kuma ka aza mai cutar zamana mu huta ‘yan uwa abinda aka ce zan yi magana a kan shi shine alaƙa tsakanin namiji da mace alaƙa tsakanin namiji da mace alaƙa tsakanin namiji da mace akwai lokacin da take halatta akwai lokacin da take haramta ‘yan uwa addininmu na musulunci duk abin da muka ji an ce ya tsara wallahi mu rungume shi da hannu biyu babu ƙauyanci cikin addinin musulunci sai dai wanda ke da kwai ƙauyanci cikin kanshi sai ya ɗora kallon wasu ababe matsayin ƙauyanci babu kidahumanci cikin addinin Allah sai dai kidahumi to shi dole da abin da ya gani matsayin kidahumanci yake a wajen shi ai ina tunanin rana ta fito ko bata fito ba to yanzu sai aka samu mutumin da yake gani buji-buji sai ya ce ba ta fito ba ina ne matsale take daga ranar ne ko daga idan shi matsale daga idan shi ne ita dai rana ta riga ta fito ko to don haka musulunci gaba ɗaya gaba da baya tsare ka cikakke ne ba tangarɗa ba lomaka ba lankwasa zam yake tsarin allah ne mai kowa mai komi sai wani ya zo ya ce akwai matsala akwai tangarɗa to matsale daga ina take daga gare shi ne take ko kad yunkirul mar'u daw ash-shams min ramadi wani mai hikima ya ce mutum yana iya musan hasken rana saboda yana ciwon ido to sai ka ga laihin shi ciwon ido yake ka tausaya mashi in ya ce rana ba ta fito ba masu ido sun gani ta fito sai ka kyale shi shi ka san wato inda za ka yi kalasan shi yana da matsala saboda haka sauraron shi ake har lokacin da matsalar tashi ta gushe shi ma sai ya ga ashe rana ta fito don haka addinin musulunci cikakken addini ne tsararren addini ne nagartaccen addini ne tatacce ne fas babu gyara cikin shi babu matsala ka karbi musulunci ka sha roman musulunci ka shiga inuwar musulunci ka ji daɗin musulunci ka ɗanɗana ɗanɗanan musulunci ka ji daɗi in kuma ba za ka ɗanɗana ba ko ka tsaya cikin duhun kai ka san wani jibi yake in mutum ya riki musulunci gaba ɗaya to rayuwar shi za ta tawaya sai ya zama yanzu dole ya hana kanshi wasu ababe in juwa idza kana tarkab dini yahni yani hadaratan fa ya nafsi muti qabla an tatahaddari idan yin waci da addinin musulunci shine wayewa to mu ba mu buƙatar wannan wayewa idan sai an saki musulunci sannan ne aka waye to ka bar mu masu duhun kai ne mu kai ta faɗi har bakin kai cin idan sai an yi waci da addini kadai za a ci duniya to a ci daɗi lahiya idan sai an yi waci da addini ne kadai ake ɗan birni ake zama wise man to ka ci gaba da zaman ka ɗan birni mun bar maka a rumbuci daɗi lahiya a sha romo lahiya ita duniya gaba ɗaya nawa take kuma mi ke gare ta mi ke ga kuje balle a bishi ai kwaɗayin roman shi don haka ‘yan uwa musulmi addinin musulunci addini ne na Allah tsari ne na Allah ka bi point ba a ba discussion cikin tsarin Allah idan wani ɗan adam ne ya sha kunu ya zo ya tsara wasu dokoki nan kai ma ɗan adam ne irin shi watakila kai in ka ci kaza sai ka hi shi kwanya tun da shi kunu ya sha ya tsara ko nan ɗan adam ne irin ka kana da damar ka ce ƙala a cikin tsarin shi to amma wanga wanda ya halicce ka ne tun kana ɗigon ruwa yan matsa ka ka koma jini yan matsa ka ka koma tsoka ya sanya ma wannan tsokai kasusuwa aka busa ma rai sai ga kaɗan adam da ido da hanci da kunne da kai da ƙahuwa da ciki da baya da kasusuwa da tsoka da ɓargo da jijiyoyi da jini ga kafet kana tahiya kana magana sai ka ce bai iya ba kai ne ka iya don haka abinda Allah ta'ala ya tsara wallahi shine tsari duk abin da Allah ta'ala ya tsara shi ne tsari ko ka gane ko ka Allah sa ka gane can ta mace maka amma tsarin Allah shi ne tsari maganar Allah ita ce magana dokar Allah ita ce doka shacin Allah shi ne shaci hanyar Allah ita ce hanya duk wanda ya saki wannan to ya yi saki sakamatozo ya yi saɓaɓarihin ɗaki da wa saboda haka ‘yan uwa alaƙa tsakanin namiji da mace wane ne yake neman ya san hukuncin Allah akan alaƙa tsakanin wato namiji da mace musulmi wanda ya damu da musulunci ah ya shi wanda bai damu da musulunci ba ina ruwan shi da ya ji da kai ya ji duk ɗaya ne ko ya sani ko kai ya sani kawai zai yi abin da ya ga dama a rayuwar shi zai sa kai inda ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya je inda ya ga dama ya taka inda ya ga dama ya mutu a lokacin da bai ga dama ba kuma Allah kai shi inda ya ga dama man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama to zai haɗu da abin da zai muna na mai rab ko cikin tsarin ecole sai wani elar ya ce shi abin da ya ga dama zai yi ya sha ba zai sha ba wallahi ai duk wanda ya abin da ya ga dama to sai kawai ya haɗu da abin da ba haka yake so ba dole ne in dai kai mutum ne mai karɓa sunan mutum to dole zuciyanka tana son iskanci amma ka lallashe ta kace haba zuciya eh hakuri kanki kai daga katanga ki bugu dole in dai kai mutun ne kana ji kana gani zuciyanka tana sha'awan kaza amma zaka takura ta ka hana ta saboda mi saboda wannan in ka aikata ba zai kai ka ga wato ba zai kai ka ga alheri ba saboda haka ƴan uwa alaka tsakanin namiji da mace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tsare-tsare ya sanya dokoki ya sanya ƙaidi ba mai bi sai wanda ya yarda da Allah yarda da annabi akwai wanda ya sani amma ya zama kamar yahudawa 'yan sami'ina wa asaina ne mun ji mun ƙi to inda kai ɗan mun ji mun ƙi ne kai ne abin tausayi saboda kahin kai an yi miyagun 'yan iska suna ƙasa yanzu watakila ma nan inda muke takawa akwai guda cikinsu sun haɗe da ƙasa ‘yan'uwarsu don haka duniya rawa ‘yan mata in ji bahaushe duniya rawa ‘yan mata me yasa bahaushe yake cewa duniya rawa ‘yan mata saboda ‘yan mata a da yanzu an bar rawa shi yasa wasu ba su san fasarar wannan karin magana ba an ci gaba yanzu an bar rawa a maraɗi da idan ana rawa ana kiɗi da ganga ‘yan mata in suka zo suka jero guda take shiga a buga mata ta girgiza ta kalkada ta yamutsa ta ta yi rawarta sosai in ta kare sai ta koma can baya sai wata ita ma ta gaba ta shigo ko kowa ya shigo ya tashi ya koma ge to shi yasa bahaushe sai yake cewa duniya rawar yan mata in ka zo tana yiwa shekara 60 ce duka duka Allah ya baka ka kaddara ma 100 ce za ta kare ko ba za ta kare ba to amma so ake cikin wannan dailekin gaba daya kai ka yi abin da za ka bar tarihi mai kyau ka yi abin da za ka kwashe lahiya da bayan Allah za ka kwashe lahiya da Allah shi nan sai ka koma ga Allah kuma ka zamanto wato ba ka yi asara zuwa ba amma in yi zamana kai shekarunka watakila Allah ya caga ma shekara arba'in za kai amma abin da ka ɗauka kasa a kan kashi ne shirme da iskanci da lalaci da sakarci da wawanci da dolanci da garanci da fafanci da tukunyanci da tumatanci da awakanci duk cicici na cicici a iskanci ne shi ma shi cicici kin na in kaɓe mashi sai kai ka gami sai kai ka kaskanci ya kai ka ga wulakanci eh kuma ƙarshe har da talauci ma duk karara ka taba ganin mutumin banza ya rabu da talauci wulakanci da kaskanci da talauci duka suna karewa akan shi saboda haka alaka tsakanin namiji da mace kala kala ce akwai alaka tsakanin namiji da mace alaka ta aiki me ake nihin da alaka ta aiki shine an kawo ka aiki wuri kaza ita ma wance an ɗauko ta daga gari kaza ko ƙasa kaza an kawo ta aiki a nan ma'aikatar ku guda don haka wannan alaƙa ita ku alaƙa ce ta mi ta aiki tutun da tsari ya haɗa ku rayuwa ta sa kai ɗan kasuwa ne ita ma 'yar kasuwa ce kun haɗa a wajen alaƙar kasuwanci rayuwa ta sanya wato kai mai saidawa ne ita kuma mai saye ce kaga akwai alaka tsakaninka ko alaka za ta shiga ta tsakanin mai saye da mai saidawa to irin wannan alakokin alakoki na aiki ko na wasu al'amurra na duniya musulunci bai haramta su ba amma ya sanya musu mi ya sanya musu tsari da dokoki in kaga ba tsari to abin an koma gasa awaki da kaga ƙato bai da tsari wajen hulɗa da mata to ba da kowa ke koyi ba sai da wa bunsuru abun koyin shi bunsuru tsalle ka mai sai bunsuru zai baka darasi bakin gwalgwado saboda bunsuru bai raga ma uwar shi ba balle kauna shi balle ya ce wa ga makwabciyarsa ci ina ruwan bunsuru da wani makwabtaka ina ruwan bunsuru shi ma wadda ya haiho bunsuru in ya girma shi yake ya kamata a ce akwai relation ko ba haka bane to in kaga kato shi ma bai bambance alaka tsakanin shi da ƴan mata wallahi gasar bunsuru ce ki billahi allazi la ilaha illa huwa cikin ƴan adam akwai masu koyi da dabbobi ko babu akwai wanda duk inda ya ga ƴan budurwa ta shawo kana sai ya ga ya kamata a ce waccan tashi ce kaga ya bi ta da kallo har sai ta ɓaci duk inda ya ga 'yan mace kawai shi a zuciyar shi sai ya ji ta mashi don Allah wannan zuciyar shi irin ta mutum ce kuta irin ɗan akuya ce irin ta ɗan akuya ce ya kamata ka tashi tsaye ya kamata malam galho ka tashi tsaye ka yaƙaci zuciyanka ta dawo irin zukatan 'yan adam ka daina gasa awaki Allah ya yi ka mutum mai mutunci ka zubar da mutumci ka dawo kana koyi da bunsurrai ka dawo kana koyi da 'yan tumaki to in ka tsaya tsab ka dubi duk macen da ka ga ballagaza ce sakara ce wawanya ce ba ta san ƙima kanta ba ba ta san matsayin kanta ba taɓaɓɓar taɓaɓɓar haka take yawo suɓuɓɓur suɓuɓɓur haka take duk inda ta ga rama za ta zube ba tsari ba kimci kuma duk inda ta ga kattai ji take abokaninta ne abokan hulɗa ne duk inda ta ga kattai sai ta je tsakiyansu ta kutsa duwawunta ta zauna duk inda ta ga taron gungun 'yan maza ba ta shayi har ya zama ba komi ba ne bisa kanta ita wannan abin ba ta ma ɗauke shi komi ba sai ta zo ta tar da kattai sun zauna ta kamo layi din daga na farko ta yi ta ba su hannu suna gaisawa don Allah wannan dawa take koyi akuya ko tunkiya da akuya ko da tunkiya to amma bari in baku magana ta gaskiya kai namiji da kake son ka yi koyi da bunsuru ba za ka iya ba bunsuru ya haƙar ka. ke mace da kike neman sai kin yi kamanceceniya da bunsuru in dai wajen wannan sakarcin ne ba za ki iyawa ba wallahi tunki ya ta haƙar ki ba sa'akki bace ba tsaran ki bace wajen iskanci gaba ta gare ki ba ki ga cewa ita a tunkiya saboda tsabar rashin kumya da hitsara tunkiya tana masa buji to ai ke za ki ga dukci yake duk iskancin ki kina sa dan bujan sai dai ya zama rabin cinya ko ya zama ga yanan ya dage ya dage kamar kina son ki bayyana amma sai ki kamar kin dan rihi sai ya zama rabin cinya to ita tunkiya haka take haihuwa uwarta kina iya kaiwa gare ta ka taba ganin wani wanda saboda kafircin shi ko saboda shakiyancin shi ko saboda iskancin ta ta fito gaban hantsi da haka ita ma yanda tunkiya take hutawa babu ko rigar nono ita ma haka take hutawa ka taba ganin macen da ta yi haka nan to ai mu ba mu san kin cika shakiya ba ba mu san kin cika iska ba kin rena uwarki da ubanki ba ki jin magana kowa kin fito gaban hantsi sai lokacin da muka kin dara tunkiya ai ba ma zancen ki zo daidai da ita ba ki dara ta to yaya ake yan mata tsarin mu na musuluncin mu da al'adar mu da zamantakewa mu tana nuna ana son yan mata su zamo masu kimci masu kamun kai masu kumya amma ku kuma ba ku san haka ko kuma in ce wasu ba su san don ku mutanen kirki su wasu 'yan matan ba su san haka nan miyasa miyasa kuma alhali diyan da za ku yi ƙoƙarin koyi da awakin nan wallahi ba za ku iya ba Allah ya halice su halittar su ta daban ku ya halice ku halittar ku ta daban diyan da namiji zai yi ƙoƙarin gasar ɗan bunsuru wallahi ɗan bunsuru ya wuce shi ba sa'an shi bane yanzu wani namiji in ya zo ya zauna ƙarƙashin inuwar bedi ko cikin fada mi ya kawo shi wannan zaman kallon 'yan matan da ke wucewa kawai shi ne akwai makatan da ba kunya zai ce mun da Allah mu zauna can ko 'yan mata mun ɗan kalla to su kuma 'yan matan wanda ba su da hankali ji suke wai su kallon su wani abu ne na daban shi yasa kullum wata haɗe kwalce za ta amma sai ta yi awa uku tana wasa da madubi tana duba labba ta shafa jagira jan baki ja lebe ja wane ne ja kuma duka taitai tana ta wasa da labba wai wai har training sai ta yanda za ta yi mulmushi in ta tai duka ga madubi sai ta kwaikwaya to yanzu tsakaninki da Allah inda ke elab ce ta gaskiya in za ki tahiya ekol ki tsaki ta bata lokaci da shiririta kina kwalliya kina wa za ki ma kwalliya mushan waron ubanki ya kamata ki yarda mushan ki ubanki ne ki yi ladabi ki kama kanki in kin zo ko ko abokananki yan yara yanzu mace in tana da shekara sha biyar yanzu yanzu ga naji naji mala yana bada wannan misalin ko shekarar ki sha biyar shi ma ɗan karsu ɗinku warinki ne sai ya ce ina son ki don Allah bai rena maki hankali ba a tsarin halitta ta mace macen da take da shekara sha biyar ya kamata namijin da yake da shekara sha biyar ya ce yana son ta bai kamata ba sai wanda ya mallaki hankalin shi saboda haka a wannan ɓangaren a wannan ɓangaren wanda ake ƙwaruwa su ne 'yan mata kuma za ka ga wadda tabba da kai bori ya hau to ita ce kidahuma ta gidan gaba in ana neman sakar karu kidahumai da ka kawo gare ta kai point babu wata ita ce ƙarshe wadda za ka ga ta miƙa kai ga 'yan yara ta ba da kanta watakila ga 'yan kalas ɗinsu kai 'yan kalas ɗai suna auren juna amma ran kaɗan ne kwarai ake samu ka samu wanda kalasu guda suke amma kuma sun auri juna wallahi wannan kaɗan ne kwarai na san wanda suka yi haka a tarihi amma in ka bincika cikin dubu goma da waya ka samu guda ɗari to saboda haka kenan wanda zai cewa yana soyayya da ke a matsayin shi na wanda kuke kalasu ɗaya ko kuma ya ɗan yana gaba gare ki da aji biyu to haɗuwa ke kuna za a yi kika biye mai shi kwance ke kwance kamar yadda mala ya ce shi da kanshi sai an bai dala 20 ya zo ikon in ba a baya ba wataƙila bai ma zuwa to yanzu ke cikin dala 20 kin da aka bashi ne kike jiran ya maki wani abu don haka dai a takaice alaƙa ta aiki tsakanin namiji da mace musulunci bai haramta ba yana cikin alaƙa ta aiki ya zama ke madamci kina koyawa a nan rauda shi ma mai saiwa ne yana koyawa a nan kin ga alaka ta aiki ta hada kuku to a nan wurin babu damar ku zo ku zauna ku jera daya ga kugunci ga kugunshi in kuka yi haka nan iskanci kuka yi in ba ku sani ba in kuka yi haka nan da gayo ina faɗa maku billahi lizi iskanci ne kuke ko kun sani ko ba ku sani ba shedanci ne kuke yi matukar ya zama na ke madamci amma shi ba shi ba ne mijinki shi ma yana da matayya tana can gida ko tana wata ekwal amma kika baro mijinki gida ko wajen aiki sai kika zo ekwal da sunan ki karantar an fito recreation kawai sai aka kawo tabul sai ya zo ya zauna ke ma kika zo kika karkato kugun kika aza kika zauna na wurin to shedan ne da shedani ya suka hadu za su majuna nasiha ko sai dai masiha ai in shedan da shedani ya suka kwace na rantsim da Allah masiha ce ba zartan nasiha ba wurin in ji annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa kana shaitanu talisahuma wani namiji ba zai taba keɓanta ba da wata mace sai shaidan ya zama shine na ukunsu da ya zama na kun koma gehe ka ada tabul ta zo ta zauna kuma wannan abin da yasa kuke ganin yan lakwal yawancinsu ba su shayin zama wuri guda namiji da mace daga sama ne abin mushanninsu suke ganin suna bi to alhamdulillahi alhamdulillahi yanzu ana samun gyara Allah taimake mu da gyara wallahi in mushanni suka gyaru da kyau elab za su gyaru saboda mushanni su ne madubin elab su suke kallo suna koyi da su yanzu akwai lakwal in banda rauda nan da yake lakwal ce ta mutunci da ku da malamanku gaba ɗaya kuna son Allah kuna son musulunci shi sa kuke tsara irin wannan karatuttuka akwai ekwal ekwal wanda in aka fito da creation ko kujeru ke da kwai da tabulillika manya wanda ake zuwa a jera su ƙarƙashin wata inuwa da mushanni da madanni suke zuwa a yi ne cakulebu nan za a kawo masu abincinsu su ci tare a yi hira haka ji wani mushewa yana zolayen matar wani inna lillahi wa inna ilahi raji kai musulmi ne mushe ba arne ba in arna suka yi wannan kabar su su yi kayansu to daga arnanci kuma ai sai fuwa shi kafiri in aka ce wannan ba musulmi ba ne duk abin da ma ya yi daidai ne duk ɗaya an kara matacce amma kai musulmi ne kana da doka wadda kake bi ta Allah wai tsaya don Allah wannan ikwar ɗin gaba ɗayanta tsarin da ake yi na kowace maciyar da ake gabatar da karatunta a cikin kalas-kalas tsarin da ake yi na hau da dirafo da mutunta shi da girmama shi tsarin da ake yi gaba ɗaya na lakwal tun daga akin shahazzad don girman Allah ina tambaya a ciki wani tsari ne wanda yake daidai da alkur'ani akwai duka hada mu da mushanninmu mun yarda babu wani tsari ne wanda yake daidai da sura ko da wadda ta sura da tafi kowace sura zama karama cikin alkur'ani wani tsari ne wanda za a cewa ya hita akwai babu to ashe tsarin Allah na musulunci wanda shi saboda shi aka aka halice mu shi ne ya kamata mu ba mahimmanci a cikin kowane lungu a cikin kowane saƙo a duk inda muka samu kanmu a rayuwa ya zama yana a zuciyarmu ba daidai ba ne a same ka kana musulmi wai ka shiga wani wani biro wai kana ka san muna basa kan fayi layi ka tsari ne la ilaha illallah wace irin magana ce za ta ɗora hutawa daga bakinka ka bar wasu su faɗi amma kai musulmi bai dace ba a same ka a wata ma'aikata ko a same ka a wata biro ko a same ka a wani guri wai kana kurin cewa nan layika ne kenan nan ba wurin Allah bane kake ne nan babu zancen Allah kake ne ya kamata ka sani a kowace kyautawa Allah yana iya turo mala'ikan mutuwa ya zo ya ma damkaciya wallahi a kowace kyautawa saboda haka akwai bukatar ka zama kana kiyaye Allah a kowace kyautawa a kowane lokaci an taba samu cikin shugabannin kasashe na duniya wani shugaban wata kasa ba sai na haɗu sunan ƙasar baɗan iska sai yake ce ma wani malami na wata ƙasa ta larabawa yana mai martani ya ce kullum da an yi abu sai ku ce allah allah ya ce ni da a ce allah naka ma zai sabko nan ƙasa da na kama shi na ɗaure shi ko da ya faɗi haka nan allah akwai haƙuri gare shi shi nan sai da wata rana ya shiga jirgi za ya je wani wuri sai jirgi ya fadamdama da shi yanzu wa ya daura wani wa ya kama wani wa ya rike wani don haka shi mai neman ya rike Allah sai Allah bar shi sai da ya hau jirgi ya sama kawai jirgin ya yi kulikulin kubura da shi ba a taba Allah ko da ka taba Allah kaga ya kyale ka to ta lalace bai kamar saki don haka mu kiyaye dokokin Allah cikin rayuwarmu gaba ɗaya sai mu kwashe lahiya alaka ta aiki babu matsala kamata magana in bukata ta kama amma za ka yi magana gwargwadon bukata duk wanda alaka ta aiki ta hada shi da wata mace wadda ba uwar shi ba ba ɗaya shi ba ba ƙauna uwar shi ba ba ƴar uwar shi ba babu alaka ta jini tsakanin shi da ita amma yan nemi zai ɗora mata ba'a zai ɗora zolayarta zai ɗora mata wasa zai nemi hanya ta sai ya kai ga jikinta ko da ya dafa ka haɗa ta ne ko da ya dafa kanta ne to albishirinka baka ci baka canye wallahi tallahi sai an rama ba shi ne ka ɗauka duk wanda ya san a tarihin rayuwar shi ya taɓa maɗiyar wani bizu bizu fine sau ɗaya kan maɗiyar wani ko a kumak ko a labba ko bisa kai ko a kafada ko a ko a ko a duk ma inda ka san ka taba maɗiya wani bizu to albishirinka ina ma mummuna albishir wallahi tallahi sai an rama bashi ne kaci bashi ne kaci wallahi sai an rama ka san ko gawa za a rama shi in Allah ya ga dama sai a rama ga uwarka ko mun tsuhanta in Allah ya ga dama sai a rama ga ɗiyarka in Allah ya ga dama sai a rama ga ƙaunarka wani lokaci mace in kika san ke baiwa Allah ce kina da kamun kai baki komi ba kawai haka wasu kattai su tare ki bisa hanya har su kai ga taba jikinki to zaki ji haushi amma inda zaki je ki bincike sai kin ji cewa wani ya ciyo maki wannan bashin cikin makusantanki shi Allah ba azzalimin sarki bane shi yasa ake son alaka tsakaninka da ɗiyan wani ka girmama ta ka mutunta ta irin yadda kake son a yi alaka tsakanin wani da ɗiyanka alaka tsakaninka da matar wani ka mutunta ka tsare ka kiyaye irin yadda kake son kai ma in matarka bukata ta kai ta wani waje wato mazan su girmama ta su mutunta ta alaƙa tsakaninka da ƙaunar wani ‘yar uwan wani ta zama alaƙa ce wadda akwai tsoron Allah akwai kiyaye dokokin Allah duk wanda ya haka to ya tsari kuma insha Allah diyarka ko ga titi take yawo cirara za ta kwan lahiya ta tashi lahiya ba mai taɓa ta wallahi saboda duk mutumin da ya tsare Allah sai Allah ya tsare shi duk mutumin da ya kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye shi duk mutumin da bai tsare ba wallahi ba za a tsare shi ba wani sarki ya ji wani malami yana wa'azi malamin yana cewa duk wanda ya taba zina da ɗiyar wani ko ƙaunar wani ko uwar wani ko ‘yar uwar wani to ba shi ne ya ci wanda sai an rama shi ko daga katangar gidansu ne amma in ka san baka taba zinar da ya kowa ba a tarihin rayuwarka baka taba yi ma da ya kowa bizu ba a tarihin rayuwarka baka taba lallabowa ba ka dafa jikin wata a tarihin rayuwarka duka baka yi baka kiyaye to albishirinka diyakka za ta kwallahiya wallahi duk inda ka tura diyakka sai ta kubuta wallahi sai Allah ya tsare ta amma in kayi diyakka ko cikin kwalba kake sanya ta sai wani kwaro ya shigo cikin wannan kwalbai ya je ya yi operation kasan wani zai iskanci ko yana saurayi ba tsoron Allah zai yi girbutu ya shiga nan ya shiga nan ya yi komi wai sai ya girma ya mai yanta ya haiho ɗaya zai ware ke jamila ki yi hankali da duniya na hisan ki tsare ina ƙarya kake mana wallahi jamila ba za ta yi hankali da duniya ba kuma na ce ma ko cikin kwalba kake sanya ta kana rihiwa wallahi sai Allah ya turo wani ƙwaro ya shiga kwalban nan ya tarda ta imamu shafi'i ya ce ya hatikan haramar rijali wa ƙaƙi an subulal mawaddati ishta gaira mukarrami laukunta hurran min sulalati majidin makunta hatta kalli hurmati muslim man ya zina yuzu na bihi walau bi jidarihi in kunta ya hada labiban fafahal man ya zina fi baitin bi alfai dirhamin fi baitihi yuzna biduni dirham ya ce ya kai mai keta alfarman bayan Allah kana ganin ka ci kasha ka tarbiyyar wani ka wulaƙanta ta ƙaunar wani ka wulaƙanta ya ce ka jira ka tabbatar da cewa bashi ne ka ɗauka sai an rama shi in kuɗi gare ka kake takama da kuɗi kana wulaƙanta ɗiyan mutane to kai ɗiyanka kyauta za a wulaƙantar da su sai ka gina bene gini mai kyau ka ware mata ɗaki wallahi tallahi ƙato shirgege ƙaton banza ɗan ƙwaya ma watakila ita za ta je ta lallaba ta taho da shi ta tsallake ƙahuwanku ta je da shi can ƙuryar ɗaki su yi abin da za su yi kuma ya lallabo ya huta kyauta kai saboda Allah ya baka kuɗi kake son ka cuci ɗiyan mutane ko sai kana amfani da kuɗi kana jan su kana lalata su to wallahi tallahi kai iyanka kyauta za a lalata su kyauta ruwan Allah watakila sai ma ka bakatan abinci ya ce ya zo ya lallabo ya ce maka ina kwananku baba ka ce lahiya lauɗan baba ya wuce a yi sanwa gidanka a bashi ya canya kayan shi kuma ya wulakanta da ya kai tahe shi saboda bashi ne ka ciyo Allah ba zai bar wannan ba wannan sarkin da nake baku labari da ya ji labarin ana cewa ai duk wanda ya taba zina sai an rama ga makusantan shi amma in baka taba yi ba ba za a rama ba sai ya tuno shi lokacin da yana saurayi a rayuwar shi ya taba ma wata budurwa bizu sau guda sai ce to tunda dai Allah yana tsare ɗayan mutum in dai bai taba zina ba yace shi ka so yake sai ya gwada wannan yana da wata ɗiya budurwa kawai sai ya ce ta sanya kaya wanda ba sai tarihi jikinta ba sosai wanda za su bayyana cirecinta ta caɓa kwalliya sosai ya ce a huta da ita aka huta da ita ana yawatawa duk inda aka wuce gungun wasu maza suna zazzaune da sun ɗago kai sai cika da yawa na ce da sun yi mata kallo guda sai kowa ya duke kanshi ba wanda yake sha'awar ya ƙara kallonta kowa na jin nauyin haka aka wuce kasuwa da ita aka dawo lahiya lau babu wanda ya ce mata tak sai da aka dawo an zo gida za a shigowa gida sai wani dogari ko bafade cikin makusantan si sharkin ko da ya waiwaya haka sai ya gaɗe ya ta caɓa kwalliya ya ce wawu ke ce wance yau ke wance da haka kike kullum kike ɓoye mamu kanki haka Allah ya halice ki kai wallahi ba zan barki ki wuce ba sai ya je ya kamo ta ya duko kanta ya bata tsayi ya mata mi one kiss ya mata bizu daya shi na ya barta ta wuce sai aka je aka fada masarkin aka bashi labari aka ce ai da aka hito da ita an yawata an ya gari gaba ɗaya duk ma inda aka wuce kowa ƙoƙarin duke kan shi yake babu mai san ma duk wanda ya kalle ta sa guda biyu son ya ƙara maimaitawa yana jin nauyi amma ka san abin mamaki ran kai daɗe sai da aka shigo gida wane aka gai sunan shi yana ganinta ya ce wai ashe haka take ya ce shi wallahi ba zai barta ta wuce ba sai ya mata bizu guda sai da ya mata bizu guda sai sarkin ya tashi ya faɗi ya sujada ya ce na gode ma Allah tun da nike nima ban taɓa zina ba a rayuwata kuma ba na ɗabi'u na in yi ta kallon ɗayan mutane ya ce amma dai na san na taɓa yi mauta ɗaya bizu sau guda to gashi na an rama har gida ya ce Allah tsayan nan Allah sa shi kenan bashi na ya kare don haka malamai suka ce shi ka yi ƙoƙarin wai da tsiya sai ka yi muku-muku da tsiya sai ka goya ɗaya wani bisa moto kuma ka yi ta rubutu da ita don ta ɗora haɗo maka ka sa haka samari suke ko eh ya goya wata sai ya ce bismillah bismillah in ya goya ta sai ya dore gudun gudun gudun zuwa lahira wai abin da ya sake wannan gudun saboda tsora faɗo mashi ita kuma da yake tumke ya ce bata san wannan ba zai ganta wuki baya tana kai razaka dan Allah ta yi a hankali to uban wa ya ce maki a hankali zai tafiya dan ya tai a hankali ne ya dauko ki in ya tai a hankali ya sha man banza kenan yana cikin abin mamaki kai ɗiyan musulmi ɗiyan musulmi wai an goyo budurwa guda uku ko guda hudu bisa moto guda kuma ana gudu na zuwa lahira da su yanzu ko tsoro ba su ji cikin wannan gudun Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya kwabe motan da shi mai tukin da su duka su zama tarihi yanzu in suka yi wannan cikawa sai yi kyakkyawan cikawa ke su nisa musulmi bai bambance kansu da wanda ba musulmi ba cikin rayuwar shi akwai alaka alaka ta abokantaka ko alaka ta soyayya da su suke cewa to alaka ta abokantaka babu abokantaka tsakanin mace da namiji a musulunci babu duwadda duk katan da kaga yana nuna wata ya ce abikiya ta ce ko abikiyar relasiyon ita ce to abin da yake nihi shi dan iska shi ne fasarar maganar shi duk macen da za a ga ta nuna wani ta ce ai abokina ne to abin da take nihi ita ba ɗaya kirki ba ce a shari'ar Allah a tsarin musulunci babu alaƙa ta abokantaka tsakanin namiji da mace babu babu alaƙa ta wato wasu zauna ce ai masoyiya ta ce alaƙa ta soyayya ko alaƙa ta soyayya sai ta aure kadai da zaran ka shirya aure kake so kai za ka yi aure ko to lokacin sai ka je ka debi wadda za ka aura kuma shi ma daga cikin dalilan da suke nuna cewa da gaske ne kai aure ne kake so kai uwayenta za ka tunkara kai tsaye amma da kaga kayi shekara uku kana tare da ita ba ma kasan uwayenta su sanka to akwai matsala kai ba mutumin kirki bane wannan alaƙa haramtacciya ce da in kuka yi hira ana rubuta maku zunubi da in ka kira ta ta waya ana rubuta maku zunubi da in ka tura mata message ana rubuta maku zunubi balle ka zo ka zauna ga ka ga ta kana zuzatta tana zuzakka kamar tunkiya da rago wallahi kuna da zuni hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan abi dawud manzan Allah ya ce a ɗauki wata ƙusa a buga ma tsakiyar kai ta kutsa cikin kanka ka ji bala'i da daɗaɗi ya fi sauƙi gare ka akan ka shahi jikin matar da ba taka ba ko macen da ba makusanciyarka ba ba ta da alaka da ita to a ɗauki kusa a ɗora bisa maɗigarka a buga ta shige ya fi sauƙi gare ka yau kuma in kaga in kaga ɗan saurayi ya ƙi yi mamushanni shi ɗa'a yawanci saboda 'yan mata ne baya ɗa'a in kaga ɗan saurayi a cikin ikwal ya zama ɗan iska ya zaɓi ya hinjire yawanci yana hinjirewa ne saboda ya gano 'yan mata da yawa daga cikinsu ba su da kimci sun hisa 'yan iska ko ba haka nan ba sau da yawa hawa mutum sai ya hidiya kana ƙoƙarin tarbiyyantar da ita ƙarshe sai ta ballaga ta kai lokacin aure kai kana kallon manta rayuwa harkon rayuwa da ƙarshen rayuwa kana neman ka hada ta da mutumin kirki ita kuma tana kallon wa tana kallon wizi ita shi take wizi ai shine karshen iya soyayya saboda ya harrace wasu kalmomi masu dadi yana rubuto mata a message don haka dai ala kulli hal alaka ta abokantaka tsakanin mace da namiji wannan babu ita a musulunci wanda duk suka yi to suna sanya kansu cikin hatsari ne alaka ta soyayya musulunci ya yarda da alaka ta soyayya da manufanta aure amma bai yarda da alaka ba ta soyayya irin wanda matasa a zamani suke ce ma soyayya an taba aure ba soyayya haka ke jin wasu jahilai suna cewa ina aka taba aure ba soyayya me soyayya wajen su a yi shekara biyar ko goma ana ma juna ƙarya shi ne soyayya ko shi yana ƙarya ita tana ƙarya ya je da kayan ƙarya wajenta ita ma ta fito da kayan ƙarya ya yi magana da baki na ƙarya ita ma ta mai magana da baki na ƙarya ba za su taɓa fahimtar juna ba ko shekara ɗari za su yi saboda kowa ƙarya yake ma kowa wannan ita ce soyayya shi ne ake fahimtar juna da shi a wata ƙasa an yi bincike bincike bisa kan wai tsakanin auren waɗanda suka yi soyayya kamin su yi aure mai tsawo da kuma wanda suka yi aure ba tare da doguwar soyayya ba wani aure ne ya fi jimawa ƙarshe resulta sai ta nuna cewa auren da aka yi ba tare da wata doguwar soyayya ba wannan auren ya fi ƙarko ya fi jimawa kuma wallahi haka nan amma auren da aka yi bayan an yi doguwar soyayya to irin wannan auren wata guda ba ai sai kaga an fara ganin laihin juna kun san ko saboda me haka yake faruwa saboda ita doguwar soyayya tana sa a ƙi fahimtar juna kullum ƙarya kullum ƙarya kayan shi ƙarya maganar shi ƙarya kyautar shi ta ƙarya ke ma ƙarya kike mashi duka cikin abu sai ka ji in tana magana kamar na na faɗi mutu tana hiddo maganganu masu zaƙi cakwai-cakwai ashe ba haka Allah halice ta ba in tana magana kamar cida amma yanzu tunda gaban shi take sai ta dora gyara muryar ta tana lankwaso maga shi kuma sai ya rude ya diba haka Allah ya halicce ta shi ma kotan shi bai iya magana ba kwabo ta yake amma in ya zo wajenta sai ya tsaro maganganun shi sai ta yi ta jin daɗi da in ya sako magana sai ta ji ta swai ta ratsa hammaɗagarta ta shiga har zuciyarta sai ta ɗora tsammanin haka Allah ya halice shi su yi ta haka tsawon lokaci sai radda aka ce an ɗaura aure fatiya an sha fatawa yanzu ƙarya ta yi ta ƙare yanzu bayan an ɗaura auren zai tsana maki ƙarya zai hoto firi falo yadda Allah ya halice shi fir ba haɗi ita ma za ta huto yadda Allah ya halice ta in ba ta iya magana ba za ta huto yadda take in kazama ce za ta huto kazamarta ku caka ku cakarta haka shi ma idan galhodami ne galhodami ne ke ɗan bugu da Allah mi ƙomar ta halin nan sai ka ji tun daga nan ta fara kyamashi tana to sai kai ni da yana mun maganganu masu daɗi yanzu ya fara canzawa ita ma a kotanta sai ka je yana can yana ba abokan shi labari wallahi yarinyar nan ta fara canza mana ni ba haka na santa ba shekara goma muna tare da ita baka taba amma yanzu ka diba ka gani har da tsawa take bani har da tsoki take bani ita tana cewa ya canza shi yana cewa ta canza wane ne ya canza cikin su wallahi ba wanda ya canza kowa ya fito hakika ne da ƙarya ake yi ba canzawa ba ce kowa ya fito kalitan shi na gaskiya da canja buni a waje don haka sai ga yanzu ba a fahimtar juna an fara fada da kegun gwannan soyayya an fara cin kwalar juna don haka musulunci bai yarda ba da duk wata alaƙa wadda za ta sanya kusanci tsakanin namiji da mace shi yasa ba a yarda da cuɗanya ba a musulunci me cuɗanya shi ne zamanto an zo an zauna wuri guda da maza da mata ko kuma bisa tabul a ce namiji guda tsakiya mace bi kote-kote ko kuma wato namiji tsakiya mace bi kote-kote ko kuma ita mace guda tsakiya su bi maza kote-kote wannan ba a yarda ba da shi a tsarin musulunci ba a yarda ba ko a ekwal-ekwal masu ɗan kamantawa masu ƙoƙari su ne wanda suke sanya ranjan 'yan maza daban ranjan 'yan mata daban da wannan suna ɗan ƙoƙari suna ɗan kamantawa amma yadda ya fi dacewa gaba ɗaya yadda ya fi dacewa yadda shi ne daidai shi ne kalaskin 'yan mata daban tsarin kurkin 'yan mata daban mushe ya halatta ya shiga wajen 'yan mata ya yi masu kur amma da sharaɗin shi ma ya tsare dokokin Allah ya kiyaye ya halatta mushe ya kalle su ya kalli kowace daga cikinsu saboda ni saboda bukata ta ilimi ta karatu kamar yadda ya halatta a hali na larura likita ya kalli mace lokacin da ta zo neman magani wajen shi kaga wannan bukata ce ta sa amma asali in ban da larura ko bukata namiji ya kalli mace haramun ne a musulunci karanto aya alaramma a alaramma ta shi iko Allah to wato namiji ya kora ma mace ido yana kallo haramun in mutum ya juyo haka kawai sai ga wata bisa idon shi wannan an yahe mai a musulunci amma dai ya kalle ta ko da ya kanta sai ce kai sai ta kallo ta kallo hayya haka yana leƙawa yana dukawa haramun ne mace ta kalli namiji haramun ne ka san wata mace ita ji take wai su mata su ne ya halatta su kalli yan maza amma su yan maza bai halatta su kalle su ba wa ya faɗa maki wanda shaidanin ya ce maki haka a cikin suratun nur ayar da Allah ta'ala ya faɗi ya ce ƙullil mu'minina ya gudu min abasari a faɗa wa masu imani maza su ɗora kame ganinsu su bar kalle-kalle to kai tsaye bayan ta Allah ya ce wa ƙullil mu'minati ya gudu min abasarihinna kuma a faɗa ma mata masu imani su ma su ɗora kula da idansu su ɗora kame gannansu ka san miye misalin in ka ga mutum yana da ɗiya mace ga alamu lokaci ya yi ko? mutum yana da ɗiya mace sai ya barta 'yan samari da 'yan maza suna ta ba a biyan a wajenta to ka san ko mai misalin shi misalin shikawar misalin mutum ne ya samu zinariya in kana da zinariya ko kana da diamond za ka zo ka aje shi ne tsakiyar gida ka je ka yi kwana ko ko tsakiyar gari diamond ko zinariya in yana da kima za ka je ka samu wurin adano ka adana shi ka ɓoye shi to ka tahi waɗannan abubuwan kima ita hicantanta da ka kula da ita ka adana ta kakka yi sake wani malami da ake ce makahatan yake cewa innar rijalan nazirina ilan nisa mislul kilabi tatufu bil luhumani illam tasun tilka luhuma usuduha ukilat bila iwadin wala athman yace lalle misalin maza masu kallon mata kana da tsiyamaci budurwa matashiya zankadajiya kuma karshe ka kyale ta wai kai hammata kama kake ai farin jini ke ga lariya wallahi wanga ya zo wanga ya tafi yanzu ka ji an sallamu ana neman ta ji kake wani abin kwarai ne ko to wannan malamin yace misalin misalin maza masu kallon mata ko masu zuwa hira wajen mata yau ya je gobe ya je yau ya je gobe ya zo kasar ko me misalin misalin suka wan misalin kare ne ya ga cinyan nama aje ya fara ba biyan wajenta sai ya ce illamta sun tulkan luhuma usuduha idan masu wannan naman ba su tsare kayansu ba suka ɗauki mataki kare yana zuwa yana dawowa yana kewayen naman nan yana ƙura mai ido billahi lazi la ilaha illahu canyi ma zai kyauta zai canye shi ko ba kyauta ba zai canye to shi ne misalin ƙattai su ɗora wato kai kawo wajen ɗiyarka budurwa balagagga ita ɗaya adam ce su ma ‘yan adam Allah ya sanya mata sha'awa su ma ya sanya masu sha'awa tana da bukata suna da bukata da haka in ta nemi su biya mata bukatocinta koda na kuɗi ne baby ana biki gidan su ƙaunata wancan don Allah ka sai mana a tamfa sai ya ce to sai ya sai mata ya biya mata bukatar ta ko bai biya mata ba to shi ma yana da bukata ta biya mashi ko ba ta biya mashi ai yana cikin amana da cika alkawari wanda ya biya ma bukata kai ma ka biya mai bukatar shi to billahi lazi saboda haka nan ne yasa hadisin manzon Allah yace duk mutumin da ya tarbiyyanci diya mace guda biyu Allah ya baka diya mata biyu ka iya kulawa da su ka tsare su da kyau har ka masa aure ka hita hakkin su to ranar alkiyama da kai da annabi ba nisa cikin aljanna ta abin da kaji an ce an bada aljanna akan shi wallahi ba karamin aiki bane kaga irin wannan zamanin karar kiyama ce ka iya kula da ita ka iya bata kariya wallahi jan aiki ne wata diyan ma in ta zo gida ne take na na fadi mutu amma in ta hita to sai a sai in tana gabanka da hijabin ta zumbuli da komi ta kamar kamar kamar in ka sa mata hannu ga baki ba za ta tamna amma in ta huta duk wata shekaka ita ce uwarta to Allah tsare don haka muna fatan 'ya'yan musulmi baki ɗaya Allah ta'ala ya tsare su Allah ya ba su kariya muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da matan hannun mace ba tare da ya sani example kuna cikin cunkoso ko kuma kun zo aikin hajji tare da kai da abokinka kamar dai wuri wanda ke da kwai jama'a kana rike da hannun abokinka sai kaɗan saki da ka saki ashe ya kewaya ya shige cikin jama'a kuma wadda ke nan kusa mace ce sai kai haka kan riko ko da ka rike sai ta hizge ko da kawo sai ka ga mace ce tsakani da Allah nan ka sani ka rike baka sani ba don haka to akwai ire-iren wannan misalin da yawa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zuro hannunta sai ya ce a ni ban san wannan hannun hannun mace ne ko hannun namiji ne ba ba zai rike ba sai ta ce a'a mace ce sai manzon Allah ya ce inda ke mace ce da kin yi kumshi kin yi lalle ga hannunki kin bambance hannunki da hannun ƙato to kiran kaga yakan kama wasu lokuta wasu dalilai su sa mutum ya rike hannun mace wadda ba muharrama shi ba kuma ba da gangan ba to Allah ba zai kama shi ba da zunubi bai da laihi na'am
tambaya na biyu shi yake malam sa ya haramun ne
wannan mai tambaya yake cewa sa laya harabun ne to layoyin cikin juna suke akwai laya wadda aka rubuta da ƙur'ani zalla ba haɗi wannan wasu malamai sun yi fatawar cewa babu laihi sanya ta sai dai laihi shine ka sanya ta ka shiga makewaya ko kuma ka sanya ta ka shiga wani wuri inda bai da tsarki saboda sunan Allah ne wasu kuma malamai wato sun ce gaba daya a tarihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba rataya wata laya ba kamata ya ma mu yi rayuwa irin shi kawai ba sai mun rataya ba wasu malamai da suka halatta wannan kaga sai da suka ce ya zama Qur'ani ne zalla kuma Qur'anin ba a hada shi da komi ba kamar ayatul kursi ko ita kadai a rubuta a takarda to sai suka ce wannan ba matsala amma duk layar da ya zama wasu tararuwa ne ko wasu hakukuwa ko wasu fatu ko wani musai ko wani waye wannan duka akwai kwancil ko mahi yawanci tana da alaka da sihiri musulmi ya nisance ta na
wannan yake malam assalamu alaikum wa alaikum assalam Idan kai sallah mutum ya sallah raka'a uku ba tare da ya zama tahiya ba to ya ne za ya gyara sallah idan mutum ya yi sallah raka'a hudu ba tare da ya yi zaman tahiya ba to sadefan sallai tana yiwa na bilaci kaga ana nafila raka'a hudu ba tare da an yi zaman tahiya ba in kuma farilla ce kamar azhar ce amma sai yayi mantuwa bai yi zaman tahiya ba to yanda za yayi shine karshen sallar shi sai ya sujada tarab kanwa shikenan na'am wannan tambaya ce daga cikin insha Allah wanda take tambaya wai furuji haramun ne
furodi haramun ne in ji wata baiwa Allah da gani babu tambaya balbela balaraba ce kuma da gani babu tambaya jemage babarbare haka ba haushe yake ko don haka ai ba sai a yi tambaya ba kowane musulmi ya riga ya san wannan fatawar idan dai ba wani magani ba ne na larura za a yi da shi kawai idan dai Allah ya halicce ki baka kina so ki koma fara ko kuma Allah ya halicce ki fara kina so ki koma baka sai ki furuji ba a ma cika yin haka nan ba ko da wuya ka ga fara tana son koma baka sai dai baka ta yi kwaɗayin komawa to mun me yasa mu bakake muke rena kanmu ai wannan bakin naki akwai namijin da shi ya hisan mace baka bakin ma wanda ke walƙiya wallahi akwai a tarihi an taɓa yin wani balarabe wanda ya faɗa soyayya da wata bakan bacci sai da ya kai saboda tsananin soyayya da yake da inda ya ga abu baki bizu yake mashi saboda tsananin soyayyar da ke da kwai tsakanin shi da ita da ya ga bakin abu kawai sai ya ga masoyi sai da ya kai yana cewa uhibbu lihibbuha sudal kilali yace saboda son da nake mata sai da na kai ina son bakakan karnuka yace in naga bakin kare sai in kamo shi in rungume shi kawai ya tuna mana masoyiya to ya kamata ka gano baki ba aibi bane inda baki aibi ne Allah bai sa duk dan adam ta kwai shi ta inda kaga ɗan adam ko balarabe ko bature yana da kwan baki ko ba da kwan shi ka kalli kanshi yake bisa kanshi ashe baki kima gare shi shi yasa Allah ya sanya ku da kwan shi inda baki aibi ne ko tawaya ce Allah bai sanya baki tsakiyar idonka duk in dai baki matsala ne cire na idonka duk mutumin da ya zama na wannan bakin na ido ya huta idanun sun koma farare ko kyan gani ba ya ashe sai da baki ma ake iya yin kwalliya ido in ana son a kimanta su a mutunta su baki ake shaha masa ko ana shaha masa fari to ka shaha masa fari da in baki aibi ne ko tawaya ce baki tawaya ce duk inda ka ga wani ɗanɗan ƙaro ko wata mota billahi ladi sai da baki a ƙasa sannan yake tafiya ko ba haka ba sai da baki a ƙasa sannan yake tafiya saboda haka baki lukumanu da Allah ya kawo tarihi shi alƙur'ani baki ne cikin annabawa akwai annabawan da aka faɗe su a matsayin baƙaƙe don haka ‘yan uwa baki ba aibi ba ne wallahi saboda mun raina kanmu bakake shi yasa ma ya zama na mu bakake muke da bakin hali da bakan zuciya da bakan manuwa da bakan kwakwalwa da bakin tunani komai namu ya zama baki saboda mun raina kanmu wa yake maka baki aibi ne ko tawaya ce to inda lokaci yana isa in zano maka falalar baki da matsayin baki da ka gane cewa wallahi baki ba abin rainawa bane sai da baki dole sai da baki rayuwa ba ta yi sai da baki don Allah ka taba jin an ce harin alkur'ani eh ka taba ji an ce zan karanta harin qur'ani amma ana cewa bakin qur'ani ko ba a cewa shi qur'anin da kanshi ma sai da baki ake rubuta shi littafin Allah don haka dai baka ki yi hakuri da halittar da Allah ya miki insha Allah Allah zai kawo maki wani son talelan namiji wanda yake son baka irin ki komi da komi in ya ganki miyan shi har zuba suke yi ki daina wahalar da kanki masu korodi yawanci tsakatsakiya suke komawa ke ba baka ba ke ba fara ba ke ba wankan tarwa tsaba ba wankan tar na tsaba ga kinan kamar wata cinanna kin fito daga layin bakake kuma kin ki koma fara gurabu gurabu ina dalili kuma ga shi wannan furodin wadda ta fara shi sai ya zame mata bakar jaraba kullum sai ta yi dole radda ba ta yi ba wallahi ba ta shakuwa don Allah in kana son ka ji wani wani karni wani kazini wanda a rayuwarka baka taba jin irin shi baka sunsana mai furodi wanda aka waye gari ba ta yi ba wanda take furodi aka waye gari ba ta da kuɗi ba ta sau ba ta yi la ilaha illallah gwamma a buɗa maka dal na kwata ka shaƙo da ka shaƙe ta Allah roha ma masu na'am wanda yake baka yake yana tsara addu'a to kuma wannan ya kwanci wani yayo ne ya ce da aka malam suna rumba addu'a sa su cikin addu'a ga wanda ya kwalin tasu ne albarka da mushannin su da ilafin su duka gabaki daya suna bukatar shari'a ya ce musamman mayan turazim suna bukatar musu addu'a Allah ya shirya su to ai kaga addu'an nan da ita na fara ko kuma zan ƙara insha Allah kamar yadda ka nemi mu duka muna bukatar shari'a ha annabawa suna bukatar shari'a ko ba su bukatar mu hane wanda Allah ya karantar da mu kullum mu dora cewa ihdina siratal mustaqim me ma'ana ihdina siratal mustaqim ihdina dullana arshidina sabbitna gidnu ka nuna mu ka dora mu ka shiryar da mu akan tafarki wanda yake milkaki to don haka gaba ɗaya mu muna buƙatar shirya ƴan uwanmu da ƙannanmu da abokaninmu waɗanda suke jarabawa ta baka da birebe ubangiji Allah ta'ala ya taimaki dukkanin wanda taimakon shi zai zama alheri kun san mutanen nan cikin juna suke mu wallahi ba ni bude baki sake in ce Allah ya ba ɗiyan musulmi baka ko birebe ba zan taba wannan kuskuren ba abinda nake cewa duk wanda samun baka a gare shi zai zama alheri ga uwayen shi zai zama alheri ga ɗan ƙasa da al'umma Allah ya bashi baka duk wanda samun baka a gare shi ko birebe zai zama alheri gare shi ya zama alheri ga iyayen shi wanda suka taimake shi suka haife shi suka kama mai yayi lakwan ya zama alheri ga al'ummar ƙasa ya Allah ka sauƙaƙe mashi ka taimaka mashi Allah ka bashi wannan jarabawa duk wanda shi kuma in ya ci birebe ko bak zai zama ƙunƙun masiwa ga uwayen shi zai zama fitina ga al'umma zai zama jaraba ga 'yan Nijar ya Allah ka tausaya mashi ka hana shi tun yanzu ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka tausaya ma wannan bawan naka ka hana shi ka canza mai wani abu wanda zai zama alheri gare shi duk wanda zai samu birebe ko baka ya zama alaƙaƙai ya zo yana murza gashin baki yana hana a yi musulunci a Nijar Allah ka tace shi tun yana katiran ka sa ya rudu uku a koyon shi ya Allah duk mutumin da zai samu matsayi a cikin Nijar ya ɗora murza gashin baki yana mamu dokoki irin na kafare yana ƙuntata ma 'yan ƙasa yana musguna ma 'yan ƙasa yana zama matsala da fitina a rasa yadda za a yi da shi ya Allah ka tausaya mashi ka maida shi kasuwa tun yanzu ya Allah ka tausaya mai ka maida shi ko da dako ne ya samu ya dore shi ya Allah ka ga tausan shi kakka ba shi wannan jarabawa duk wanda zai samu jarabawa ya zame ma mutane jarabawa Allah ka hana mai jarabawa Allah ka sa ya ga jarabawa tun a cikin jarabawa duk mutumin da zai samu jarabawa ya zama alheri ga al'umma ya zama alheri sanadiyyar ci gaba sanadiyyar budo alheri a ƙasar mu ta Nijar sanadiyyar ɗaukaka da ƙarin haske Allah ka ɗaukaka shi Allah ka ba shi Allah ka taimaka mashi ya Allah ko da darne yake zauwa ko aban darne in dai yana da halin kwarai da zuciya mai kyau Allah ta'ala ka taimake shi ka agaza mashi ka ingiza shi gaba ya Allah wanda kuma ba haka ba ko da fireme dai zam yake zauwa in dai ba zai zama alheri ba Allah ka tausaya mai ka hana shi ya Allah ka ga tausa